Jama'a assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da za mu kawo muku tarihin Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ai sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة يعرفنا الحق قدره ومقداره العظيم أما بعد ينقوى Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace masa wazkur ya Muhammad ka tuna ya rasulullahi kuma ka tunatar da Yahudawa da Nasara kuma ka tunatar da mutanen duniya gabaki ɗayan su abin da yake cikin wannan sura mai girma wato fil kitabi kenan wanda aka saukar a cikin wannan littafi mai girma wato alqur'ani shine kissar maryam alaiha salam izinta bazad min ahliha makanan sharqiyyan lokacin da ta kaurace jama'arta ta tafi wani wuri dake gabashin baitul maqdis ko kuma wuri mai nisa dake gabashin gidan da take zaune a ciki domin ta keɓanta domin ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala ƙila waɗansu malamai suka ce ta samu wani ƙorama ta zauna don wankan tsarki na haila domin gidanta ɗakinta mazauninta shine masallacin ƙudus tun tana ƙarama aka kawo ta aka aje ta a wurin iyayenta bayin Allah ne waliyai ne salihai ita kuma ta girma waliya ta haifi annabin Allah to a masallaci take kwana a masallaci take rayuwa a masallaci take komai sai idan wato al'ada ya same ta sai ta bar masallaci sai ta gidan sai ta je gidan gwaggwanta anan take zama har sai ta yi tsarki sannan sai ta sake dawowa masallaci to ta shiga irin wannan hali tana gidan gwaggwan nata sai ta taho domin ta wankan tsarki wato wankan haila sai ta samu wani mayafi sai ta lullube jikinta da shi shine ma'anan fattakhazan min dunihim hijaba to sai ta saki wani shamaki ko ta shiga wani shinge inda jama'ar ta ba za su ganta ba domin ta duba kwarkwata a kanta ko kuma ta duba kwarkwata a jikin tufafinta ko kuma domin ta yi wankan tsarki na haila to daga nan ne Allah tabaraka taala ce fa arsalna ilaiha ruhana daga nan sai muka aiko mata da dan saƙon mu shine jibrilu alaihi salam fatamassala laha basharan sawiya sai ya bayyana mata a mutum kyakkyawa mai cikar halitta bayan ta riga ta shiga wannan shinge amma ba ta riga ta cire kayanta ba shikenan kawai sai ta ga mutum a gabanta shine mala'ika jibrilu tana ganin sa sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsari da Ubangiji daga abin da kake so ka aikata da ni in dai kai ne tsoron Allah ne. Ƙala inna ma ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiya sai mala'ika Jibril ya ce ki kwantar da hankalinki ai ni ba mutum bane mai sha'awa ballantana in aikata abinda kike zato ni mala'ika ne dan aike daga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinki domin in zama sababi a wurin ba ki kyautar ɗa wanda Allah yake so ya miki baiwa da shi a wata riwaya liyahaba laki gulaman zakiya na zo ne domin in zama sababi a cikin kyauta da Allah yake so ya baki na baiwa ɗa kyautar ɗa zakiyan wato ɗahiran min kulli aibin kuma nabiyan salihan na zo ne domin in zama sababi na kyautar da Allah zai baki na ɗa wanda ke mai tsarki daga kowane irin ƙazanta da kowane irin aibi kuma annabi managarci wato abin da ake so musulmi su lura nan fa duka wannan ba fa annabiya ba ce waliya ce kuma waliyan nan ba ƙarƙashin jagorancin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarƙashin jagorancin annabi Zakariya kuma mahaifiyar annabi Isa shine har ta kai Allah tabaraka ta'ala ya turo mala'ika mala'ikan kuma na wahayi shine Jibrilu har ya tsaya a gaban mace waliya yi magana da ita in akwai abin hankalta a nan to ko dai ya kake ko kana da ilimi ko baka da ilimi ko kana da hankali ko baka da hankali aka ce maka da waliyin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da waliyin zamanin annabi Isa ko annabi Zakariya wane ne fi girma na tabbata zaka ce waliyin zamanin a wato al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda kuntum khayra ummatin ukhrijal linnasi kuma ko babu komai wannan mace ce ballantana kuma waliyi namiji shine malaika jibrilu ya gaya mata wannan da ya gaya mata qalat sai ta ce anna yakunu li gulamun ta yaya za a ce ina da da alhali walam yamsasni basharun ni ban da miji walam aku bagiya kuma gashi ni ba karuwa ba qala sai jibril ya ce da ita kazaliki kin ga yadda kika faɗa dinnan cewa walam yamsasni basharun wani namiji bai taba kusantar ki ba to qala rabbuki haka ubangijinki yace in gaya miki zai baki da babu miji yadda kika faɗi cewa ya za a yi ki zama kina da da ke ba miji ba ke ba karuwa ba to ni kuma ubangiji ya ce in gaya miki huwa alayya hayyinun shi yafi komai sauki a wurinsa ya baki da ba miji wani na ja'alahu ayatan linnasi kuma mu sanya shi ya zama aya ga mutane su sani muna da ikon mu ba mace da ba ta hanyar namiji ba ita kadai ce Allah tabaraka ta'ala ya mata wannan wa rahmatan minna kuma ya zama rahama daga wurin mu wa kana amran maqdiya sannan kuma ya zama wannan ya zama wani al'amari ne wanda yake wato zartacci an gama an wuce wurin ma wannan al'amari ne rubutacce tun azal saboda ka maganan magiya ko kuka ko kamun kafa ko duk ba zai amfane ki ba ki hakuri Allah ya riga ya rubuta ya tabbatar da shi to ƴan uwa musulmi kar mu manta ba sai da Maryam din nan ba annabiya bace alaihi salam waliya ce amma sai da ta kai Allah tabaraka taala ya ambaci sunanta a cikin alqur'ani kusan so 35 Maryamu Maryama Maryamu Maryama Maryamu Maryama sai da Allah tabaraka taala ya ambaci kusan 35 a bakara zaka je na wa atina isa ibn maryam al bayyinatu wa ayyadnahu bi ruhil qudus so biyu ma ya faɗi wannan ali imran ya ce wa inni sammaituha maryama yace ya maryamu anna laki haza qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab yace wa iz qalat al malaikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa dahharaki wastafaki ala nisa'il alamina ya ce ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina ya ce wa ma kunta ladayhim izliquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryamu ya ce isqalatul mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryama rasulullah a cikin suratul nisa ya ce innamal masih isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu yace laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam yace wa qawluhum wa qawlihim inna qatalna al-masih isa ibn maryama rasulullah yace wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam butanan azima bismillahir rahmanir rahim ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إن إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين صدق الله العظيم sannan kuma bayan Allah tabaraka wataala ya bata walittaka kuma ya bata karamomi har yana faɗa bismillahir rahmanir rahim fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiya fa ajaa al makhadu إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا wato bayan ta ɗauki cikinsa sai ta tafi da shi zuwa wani wuri wanda yake mai nisa daga inda take daga nan sai naƙuda ya zo mata sai ta kama wani kututturan dabino wato icen dabino wanda aka datse kansa ya riga ya bushe ya mutu sai ta kama shi ta dafa domin ta samu ƙarfi wurin haihuwa da ta kama shi za ta haihu sai tana cewa ya laita ni mitu qabla haza ina ma dai a ce na mutu kafin yau wa kuntu nisyan man sai na mutu tuntun amma manta da ni da a ce na haihu ba miji yanzu me jama'a na za su ce fanadiha sai annabi Isa alayhi salatu wassalam sai kira ta daga ƙarƙashinta a wani ƙauli aka ce jibrilu a wani ƙaulin kuma ubangijin nema da kansa ne ya kira ta Allah ta hazani ya ce karki bakin ciki wannan abu da ya same ki ba abun bakin ciki bane karki damu da zagin mutane qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya hakika ubangiji tabaraka taala ya sanya ruwa mai gudana a karkashin ki wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ki girgiza wannan kututturan dabino busasshe wanda ya mutu da kika kama kika dafa tasaqad alayki rudaban janiya wato dabino danye shataf zai rika zubo miki idan kin girgiza saboda haka fakuli ga dabino nan ki ci washrabi kuma ga ruwa nan ki sha wa qarri aina ki murna ki farin ciki karki bakin ciki ki samu sanyin idaniya fa in matar yanna min albashari ahdan idan kika ga wani mutum daga cikin mutanenki yana so ya miki magana ya ce ah to ke kuma maryam a ina kika samu da to ya aka haka gaci baiwar Allah gaci mumina gaci muna ganin ki mutuniyar kirki kullun kina masallaci a ina kika samo da faquli kice da shi inni nazartu lirrahmani sauman ni nayi bakance tsakanina da ubangiji arrahmanu nayi bakance na azumin rashin magana falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi magana da wani mutum ba a yau abinda zaki ga masa kenan wannan fa duka a matsayinta na waliya ne ake gaya mata wannan muna gaya wa ‘yan uwa musulmi wannan domin mata su yi ƙoƙari su yi himma ƙofar Allah a buɗe take, duk matar da ta yi ƙoƙari ta ba Allah, ta gyara zuciyarta, ta kula da ibada, ta kula da haƙƙin mijinta, ta kula da haƙƙin maƙwabta da abokan zama, ta rabu da wannan ƙanana-ƙananan maganganun irin na mata, ta kama istighfari salati da zikiri da ƙiyamun laili da yawan azumi ko da litinin da alhamis. To, insha Allah sai kaga abin da ya samu sai da Maryam, ya same ta amma ba na haihuwa babu miji ba na daraja da samun matsayi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine kissar da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wannan sura suratu maryam na ita wannan babbar waliya sai da maryam alaiha salam mahaifiyar annabin Allah annabi Isa alaihi salatu wassalam sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana kissar Asifu dan Barkhaya wanda ya ɗauko gadon Bilkisu daga kudancin Yaman zuwa Kudus, wanda yake tafiya ne mai tsananin nisa kwarai amma a cikin ƙiftawar ido ya ɗauko gadon ya kawo ya ajiye Annabi Suleiman alayhi salatu wassalam a lokacin da tsuntsun alhuda-huda ya fita ya je balaguro ya je liƙo garin Bilkisu ya da ya ba Annabi Suleiman alayhi salatu wassalam labari cewa ga yadda ya same ta ga irin mulkinta ga irin matsayinta ga irin gadan da take da shi ma na mulki annabi Suleiman alayhi salatu wasallam ya aika mata da wasiƙa bayan ya aika mata da wasiƙa sai shawara da jama'arta ƙarshe ta ce abin da ya fi dacewa a aika masa da hadiya alhuda-huda ya dawo ya gaya annabi Suleiman alayhi salatu wasallam ya ce ni za a ba hadiya me suka taho da shi aka gaya masa ya ce to wannan hadiyar da za su kawo na gwalagwalai ya sa aljanu su masa daɗe a fadarsa aka yi masa kwalta da shi da suka taho suna zuwa wurin suna tattaka suka gani abinda suka kawo hadiya shi ake takawa to kamun su karaso sai annabi Suleiman alaihi salatu wassalam shi ya tara manyan fada har da wazirin sa marubucin sa shi Asifu dan Barkhaya da aljanu aka tara su yace wane ne zai iya zuwa ya dauko min gadanta wani aljani babba ya tashi ya ce masa ni zan dauko kafin a tashi daga zaman fada annabi Suleiman ya ce a yayi nisa sai wani mutum ɗan adam waliyi ƙarƙashin jagorancin annabi suleiman alaihi salatu wasalam ana kiransa asifu ɗan barkhaya ya ce masa ni zan ɗauko maka kafin ka rufe ido ka buɗe ko kuma kafin ka ɗaga kanka kana ajiya zan ajiye maka gadon a gaban kuma aka yi haka allah tabaraka ta'ala ya gaya mana aran ma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العظيم صدق الله العظيم to ƴan uwa musulmi idan muna lura da wannan da kyau annabi Suleiman alayhi salatu wassalam Allah tabaaraka ta'ala ya masa baiwa da samun waziri marubuci na hannun damansa wali masanin ismullahi alazam shine Asimu dan Barkhaya wanda ya dauko gadan ita wannan sarauniya Bilkisu a cikin ƙiftawar ido ƙarƙashin mu'ujizancin annabi Suleiman alaihissalatu wassalam to ya kake zato in Allah tabaraka ta'ala yayi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama irin wannan ko fiye da wannan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa baki da to ƴan uwa idan har ya kasance waɗannan waliyai waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya ambace su a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta waɗanda suka bayyana a farkon zamanin da ya shuɗe a ƙarƙashin annabtar annabawan da suka gabata alaihimussalam kuma Allah tabaraka ta'ala ya ba su rahama daga wurinsa yi musu baiwa ya ba su karamomi kamar yadda yake faɗa a cikin sha'anin annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam tare da sayyidina al-Khadir ridwanullahi alaihi Ubangiji yake cewa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina sannan wa allamnahu min ladunna ilma Annabi Musa alayhi salatu wassalam an tambaye shi a ban kasa akwai wani masani irin sa yace babu da yace babu sai Allah tabaaraka ta'ala ya masa ishara ya zuwa ga wani wali babba shine sayyidina Khadir ridwanullahi alayhi ko alayhi salam da Allah tabaraka ta'ala ya masa ishara da shi cewa ya ji akwai wani ilimi a wurinsa keɓantacce to sai ya kira yaransa kuma almajirinsa annabi yusha'u alaihi salam kamun a aiko shi har Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana abinda annabi Musa ya ce
bismillahir rahmanir rahim وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرايت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس نفسا ذاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقامه يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم wato duk abin da yake mahallin shahid a nan duka abin da ake so mu lura shine fawajada abdan min ibadina annabi Musa da annabi Yushau alaihi salatu wassalam sai suka tadda wani bawa daga cikin bayinmu wani wali daga cikin waliyanmu atainahu rahmatan min indina mun ba shi rahma daga wurinmu wa allamnahu min ladunna ilma sannan mun sanar da shi ilimi shi ma daga wurinmu shine ilmul ladunni irin ilimin da Allah tabaraka wataala yake ba wa waliyai to ƴan uwa in dai Allah tabaraka wataala ya faɗi wannan wa allamnahu min ladunna ilma fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma to ya kake zaton waliyan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ukhrijal linnasi al'ummar ainur rahmatir rabbaniyya wanda yake faɗi da kansa inna ma ana rahmatun muhdatun kadai dai ni rahmar Allah ce kyauta zuwa gare ku sannan alqur'ani kuma ya gazgata shi ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ba mu aiko ka ba sai dan rahama ga talikai to ya zama rahama ga talikan farkon zamani sai talikan zamanin sa ne ba zai iya zama rahama gare su ba a ba su walittaka a ba su ilmi ladunni a ba su karamomi sai gagara abul abbas al-marsi Allah ya kara mar yadda yana cewa annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ala nabina wa alaihi salatu wassalamu gabaki ɗayansu an halice su ne daga rahmar Allah amma annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa ainur rahmati shine haƙiƙanin rahmar da aka halice su da ita sannan sai di Muhammad al-Bakri as-Siddiqi yana faɗa a cikin wata kasidarsa yake cewa ma arsalar rahmanu aw yursulu من رحمة تسأل أو تنزل ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تسأل أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وتاه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل
wato sai di Muhammad al-Bakari Allah ya kara mar yadda yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan tausayi ga bayi bai taba aiko wata rahama daga sama ta zubo ƙasa ba bai taba fitar da wata rahama daga ƙasa ta yi sama ba a cikin malakutin Allah ko kuma a cikin duniya malakutin Allah duniyar mala'iku mulkin Allah kuma duniyar mutane babu wata rahama da za ta tashi daga wannan duniyar tamu ta tafi duniyar mala'iku ko wata rama da za ta taso daga duniyar mala'iku ta sauka a cikin wannan duniyar tamu daga kowace irin ramar da za a keɓanci annabawa ne ko waliyai da kuma ramar da za a keɓanci musulmai da sauran muminai da sauran bayi da sauran gama gari kowa da kowa illa wa dahar mustafa abduhu nabiyuhu muktaruhu mursal wasidatun laha wasidatun fiha wa aslul laha sai face annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta abin zaɓin Allah wanda shine bawan Allah annabin Allah zababbe daga cikin zababbu abin aikowa ya zama shine wasuda shine dalili a cikin zuban wannan rahama kuma shine asalinta shine tushenta duk wani mai hankali Muhammad al-Bakari yace ya san haka in kaga mutum bai san haka ba to bai da hankali ne kawai waɗannan waliyai Muhammadawa saboda girman kadarin matsayin shugabansu wanda shine ainur rahmatur rabbaniyya sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da ta kai idan ka ambaci sunayensu ko ka ambaci sifofinsu ko ka ambaci halayensu ko ka ambaci ɗabi'unsu ko ka ambaci ilimansu ko ka ambaci ma'arifarsu ko ka ambaci makamansu ko ka ambaci ladibbansu tatanazzalu rahmatul ilahiyya wa tunsharu alal qulubi mawahibul fadlil ihsaniyya wato rahmomi na ubangiji tabaraka wa ta'ala za su dinga zuba kamar zubar ruwan sama, sannan kuma kyaututtuka da baye-baye na falala daga halar isanin Ubangiji za su dinga watsuwa a cikin zukata, misali kamar ka ce Sheikh Usman ɗan Fodiyo, radiyallahu ta'ala anhu, rahama ta sauka. Sheikh Abdullahi Gwandu, radiyallahu ta'ala anhu, rahama ta sauka. Sheikh Muhammad Bello, shi ma, radiyallahu ta'ala anhu, rahama ta sauka. In ka ce Sidi Abdulkadir Al-Jailani, radiyallahu ta'ala anhu, rahama ta sauka. In ka ce Sheikh Ibrahim Kaulaha, radiyallahu ta'ala anhu, rahama ta sauka in ka ce Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu rahama ta sauka hakanan duk waliyan da zaka kira da ka faɗi sunan su saboda biyayyar da suke wa Allah tabaraka ta'ala sai rahama ta sauko sai kuma su baiwa da kyaututtuka sai su dinga nasu a cikin zuciyanka ya zo a cikin sadrul madarik na iyabu da kuma tashawufu ila rijalit tasawufu na tadiliyu da kuma jani zahartil asi na jiz'ani cewa Sufyanu dan Uyaina Allah ya ƙara mar yadda ya ce inda zikir salihin ta tanazzalur rahma yayin da ake ambatan sunan salihai managartan bayin Allah rahmar Allah tana sauka kamar ruwan sama ya zo a cikin tabaqatul kubra na Imam Sha'rani yace wannan magana tana cikin maganganun ma'ruful karki inda zikir salihina ta tanazzalur rahma to menene dalili da zai sa a ce ga waɗansu bayi wai in an ambaci sunansu ko halayensu ko ɗabi'unsu ko ladubbansu ko ilimansu rahamar Allah za ta sauka dalili waɗannan bayi bayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke tsaye ƙyan wurin bayar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka zauna daga barin aikata hanin Allah tabaraka wa ta'ala masu shiryar da bayi bisa Allah abin da yasa ake girmama su domin girmama ubangijin da ya yi musu wannan baiwa ne domin suna daga cikin hurmatin lahi ubangiji kuma ya faɗi wa man yu'azzim hurmatin lahi huwa khairul lahu inda rabbih girmama su shine daukar sha'anin su da muhimmanci shine girmama su ba wai ka gansu ka cire hula ba ko ka gansu ka kama ladabi na ƙarya ko ka gansu ka dinga bambadanci a'a duk abin da suke ka ɗauki wannan abin da muhimmanci shi ne girmama su, kada ka damu don kaga wani baya son su, kar ka ji kunya wurin yi musu ladabi da yi musu biyayya da tarayya da su a cikin soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don kaga wani yana kin su kowa yana da waliyin shi akwai wanda masu kuɗi ne waliyansa akwai waɗanda ƴan fuwan nai ne waliyansa akwai wanda shi sarakuna ne waliyansa akwai wanda gwamnati ce waliyarsa akwai ni ga sunan kowa da irin waliyansa to kai idan ka samu na Allah wanda ya kama Allah ya riƙe yake biyayya gare shi ya zama waliyinka kar ka ji kunya wurin binsa da kuma girmama shi domin kowa yana da irin nashi wa kullun walailahu kowa yana da abin da yake so kowa yana da abin da yake girmama saboda haka yayin da ake ambatan sunan su ta tanazzalur rahmatu mawaki yana cewa
usrud hadith as-salihin wa sammihim وسرد حديث الصالحين وسمهم وسرد حديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات سرد حديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات وهدر مجالسهم تنل بركاتهم وهدر مجالسهم تنل بركاتهم وهدر مجالسهم تنل بركاتهم وقبورهم يرها إذا ما ماتوا يتي ka riƙa jiro ambatan labarin salihai managartan bayin Allah kuma ka dinga faɗin sunansu. Fabi zikirhim, a lokacin da kake ambatan sunansu ɗin nan fa, ta tanazzalun rahmatu, rahamomi ne na Allah suke zuba kamar ruwan sama. Wa hazur majalisahum kuma ka riƙa zuwa mazaunansu idan suna zikiri, ko suna karatu, ko suna majalisi, tanal barakatun za ka samu albarkarsu. wa quburihim zurha idza ma matu kuma ka rika zuwa kabarin su ziyara idan sun yi wafati to ya ku jama'ar musulmi ku sani cewa ta'arifi na malamai da waliyai da salihan bayi da ma'abota alkhairi da addini yana da amfani kwarai da gaske wato a ringa sanar da mutane labarin malaman kirki masu aiki da ilimi da labarin waliyai masu tsoron Allah da labarin salihai managartan bayi da waɗanda suka riƙe addini riƙo gam-gam ba da labarin irin wannan mutane a yau yana da amfani ƙwarai da gaske yana da amfani mai yawa daga cikin irin amfanin ba da labarinsu wato bawa zai san irin darajojin da Allah ya ba magabatansa kuma zai san irin halayensu zai san irin ɗabi'unsu haƙurinsu kyautarsu yafiyarsu kunyarsu kuma zai san irin ilimansu irin zurfin da suka yi a cikin ilimi sannan zai san irin ladabinsu tsakaninsu da Allah ladabinsu tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ladabinsu tsakaninsu da iyayensu ladabinsu tsakaninsu da malamansu ladabinsu tsakaninsu da shugabanninsu ladabinsu tsakaninsu da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya to daga nan idan ya ji kaga shi ma sai ya kwaikwaye su idan yana da ƙiuya wurin neman ilimi daga lokacin zai zage dantse zai himma wurin neman ilimi yana da kasala wurin ƙiyamun laili daga lokacin zai zage dantse idan yana da ƙiuya wurin yawan zikiri da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga lokacin zai himma idan yana da wani nau'i na rashin kunya zai bari yana rena iyayensa ko kuma yana yi wa annabi gani gani sallallahu alaihi wasallam idan ya ji labarin salaye yadda suka dauki annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ma sai ya dauke shi da girma da nauyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma daga nan sai ya dosanu daga ainihin alkukin hasken kyawawan ɗabi'unsu ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آل أصحابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين An saurari tarihin Sheikh Ahmad Tijjani kenan, radiyallahu ta'ala anhu daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna. Sai kuma gobe idan Allah kai mu za a ji mu dauke da ci gaban karatun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.